الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan dare na Juma'a goma ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama tana dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai ga ashirin da bakwai watan biyu dubu biyu da ashirin da shida don ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma wanda lokaci da ya wuce mun tsaya kan aya ta arba'in da ɗaya a cikin suratul amsal a yau za mu ci gaba a kan sura ta arba'in da biyu a cikin ita sura bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم
Allah madaukakin sarki ya koma yi mamu bayani akan waqa'atu badar kakane aka yi gaban kicibir tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kafirai tare da silalewa ta abu sufiyani shi ne Allah ke nuna mamu al'amari ya kasance. Annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ji labarin cewa Abu Sufiyan ya taho da dukiya ta ƙuraishawa. Wanda ke tsaron wannan dukiya mutum arba'in ne. Annabi an cuce shi, an rabo shi da gidan shi, wanda za su yi hijira zuwa gare shi. an ce duk dukiyar da suka tara shekara da shekaru su barda annabi da wanda ke tare da shi na daga sahabbai an zalunci su zalunci wanda ba irin shi to sai suka yi nufin ramuwa akan wannan zaluncin za su tunkari wannan ayari na abu sufiyan shi kuma sai ya aika ba ƙurai shawa ya ce ku zo ku kare dukiyarku annabi da sahabbai sun fita don su tare abu sufiyan abu sufiyan ya tado ƙuraishawa sun taho da kayan yaƙi to lokacin da aka zo sai allah ke wasafa mabuyan da suka zauna wurin da kowa yake allah ya ce ka ambata masu idh antum ko kuma ka tuna kai annabi إذ أنتم بالعدوة الدنيا لوكتن da kuke bangare wanda yake mafi kusa da zuwa Madina wa hum bil udwati al quswa su kuma suna bangare wanda yafi kusa da bangaren Makka abinda ke bi ke ma Makka war rakbu ayari kuma na Abu Sufyan na yan kasuwa asfala minkum yana ƙasa gare ku kenan annabi da wanda ke tare da shi suna ɓangaren da ke biye ma madina abu jahalin da wanda ke tare da shi mayaka kenan suna ɓangaren da ke biye ma makka shi abu sufiyan ayari na 'yan kasuwa suna wajen abin da ke bi ke ruwa wajejen jidda sai Allah ya ce in antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa war rakbu asfala minkum wa law tawa'adtum da alqawari kuka yi lakhtalaftum bil mi'ad da sai kun saba wannan alqawarin da a ce cewa aka yi a zo a haɗu a yaƙi sahabbai sai su ga su ɗari uku ne su kuma wannan kafirai suna dubu da sai sun ba da wata shawara daban ba ta a zo a yi yaƙi ba shi ne Allah ya ce walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad da za ku yi alkawari na haduwa da juna da sai kun saba wannan alkawarin walakin sai dai Allah madaukakin sarki ya shirya abin da ya shirya li yaqdi Allahu amran kana maf'ula dan ya hukunta abin da yayi nihin aikatawa shi Allah na ku zo kuna ɗan kaɗan tare da kaɗancinku kuma ku tinkaru wannan rundunar yaki kuma ku ci nasara a kansu wannan ba ƙaramin mu'jiza ba ce in antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa wajen bangaren tasrifi in aka ce ad-dunya haka suke fu'la in ya zamana lamul kalima wawu ne to suna yin qalbu din tayani kaga dana yadnu ai kaji wawo ko idan bil udwati dunwa ya kamata dunwa ya kamata to larabawa in ya zama da fa'ul kalima madmuma ce lamul kalima wawo ne suna jin nauyin su ce dunwa kana ji yana cewa da mufakhama to sai sun nemi rattaka su ce dunwa akwai nauyi gare su sai su ɗauki wannan ya sai su juye ta sai su maida wawu sai su maida ta ya sai zama dun ya ya fi sauƙin faɗa an ka gani a baki to amma alƙuswa shi ma irin duniya ne wannan sai ya zamo ala khilafil qiyas yadda suka saba yi a nan ba su yi shi ba to irin wannan a wajen bangaren tasrifi ana ce mashi shad kuma bai nuna wai ya saba ma ka'ida ne a'a alqur'ani gare shi ake karɓar ka'ida ba ga magana ta baki ba kenan qiyasi nasu wajen larabci fu'la in ya zama na lamul kalima wawu ne ana yin kalbu din wannan wawu din ya sai a ce duniya asalin kamata a ce dunwa saboda kusanci ne in antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa war rakbu asfala minkum ɗan kasuwar suna ƙasa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana ya zo wannan wuri ya zauna ya tsaya sai ya zama mana kamar yadda muka ji a baya inda annabi ya zauna ba ruwa sannan kuma ƙasa ce wadda kana takawa ƙafa tana dicewa to kai da za ka yaƙi ta ƙaƙa za ka yaƙi kana takawa ko abin hawan ka raƙumin ka yana takawa yana dicewa to daga nan ne Allah madaukakin sarki ya sabko musu da wannan ruwa wanda muka ji a baya kenan annabi yana nan kafirai suna can dole sai annabi ya nemi labarinsu shine labarin da ya gabata annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaya me suke yankawa lokacin da ya ji cewa wajen raƙumi goma suke yankawa sai ya ƙadarta cewa za su kai mutum dubu shi abu sufiyan wanda aka ce warrakbu asfala minkum wanda ke ƙasa gare ku shi kuma yana wurin shi ya ga waɗansu mutane ya tambaye su ya tambaya yaya ba ku ga wani mutum wanda kuna shakka cikin shi ba ya tambayi wani mutum ya ce a'a na ga wasu mutane guda biyu na wurin sun koma inda suka zo ina suka tsaya can suka tsaya yana zuwa ya da kashi na doki nasu sai ɗauki wannan kashin ya bincika sai ga 'ya'yan dabino cikin wannan kashin sai ce wannan mutanen madina ne kenan annabi yana nan kusa yana dakon shi daga nan sai ya ɗauki hanya ta teku tun da wajen jidda ne sai ya tsere da wannan dukiya ta su kenan a nan sai aka bar suwa sai aka bar ga annabi a wannan ɓangaren ga ƙuraishawa a wannan ɓangaren shi ne allah ya ce walau tawa'adtum da a ce alkawari kuka yi na a zo a haɗu a buga laftalaftun fil mi'ad da kun saba alkawarin me yasa za a saba alkawari sabon annabi ɗan kaɗan ne kuma ba shirin yaƙi suka yi ba su kuma waɗannan sun suna da yawa kuma shiri suka yi da dubu da ɗari uku ne wasu suka koma gida aka bar dubu ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا الله madaukakin sarki ya sa annabi ya taso ya taho su kuma quraishawa sun taso sun taho dan Allah ya hukunta wani abin da ya nufin aikatawa shine rinduna kadan ta zo ta ci nasara akan rinduna wadda take mai yawa wannan yana nuna maka duk abin da za ka gani ya faru sabanin yadda aka tsara shi to wannan ana ce mashi at-tadbirul ilahi Allah ne ya tsara abin kaga baka shirya ba baka tsara wani abu ba wani alkhairi ya shigo ka sai ka waiwaya ka ce ah abinda na saba tanada ban ma tanade shi ba kawai katsan sai ga wannan alkhairi ya zo mani wani lokaci kuma ka gama tsarawa ka shirya ka tabbatar sai ya zama abin da zai zo saɓanin abin da kake tunane ne to dukkan mutum abin da zai gani a cikin rayuwa wanda ya tsara shi ya zama saɓanin yadda yake tunane wannan tsari ne na Allah maɗaukakin sarki kadiba har su taho ma ba tare da alkawari ba su waɗannan sun zo tare 'yan kasuwa su kuma waɗannan sun taso a zo a haɗe Allah ya ce da alkawari aka yi da an saba amma Allah ne ya nufin tsara wani abu shi yasa wannan suka zo wannan suka zo wannan ba su san yawan wannan ba wannan ba su san yawan wannan ba ko abin da za mu gani nan gaba na juye yawan a mai da masu yawa kaɗan a mai da masu kaɗan masu yawa kawai don Allah ya haɗa don haka komi mutum zai yi ya nemi tawfiki daga Allah maɗaukakin sarki ya nemi dacewa daga Allah maɗaukakin sarki Allah in ya so abin da kake ganin ba ya yi yiwa sai ya sa ya yi cikin sauki Allah in bai so ba abin da kake ganin ya fi komi sauki sai ya zo ya dinke maka ka yi ka yi ka ga ba yadda kake bukata dukkan al'amura su yi ta zuwa a dagule don haka a komi ana karkata zuwa ga Allah ne maɗaukakin sarki shi ne ke ba da dacewa in kuma ya ƙi ba da dacewa duk wahalar da ɗan adam zai yi ba yadda za a yi samu dacewa Allahumma kamar yadda annabi ke cewa la sahla illa ma ja'altahu sahlan Allah ba wani abu wanda yake da sauki sai abin da ka sa mashi saukin wa anta taj'al al-hasana idza shi'ta sahlan Allah abu wanda yake mai tsanani ma kana iya sa shi ya zamo yana da sauki walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdi Allahu amran kana mafruda liyahlika man halaka an bayyinatin dan wanda zai hallaka ya hallaka akan hujja tare da bayani ya tabbata ya gane gaskiya gaskiya ce ƙarya ƙarya ce ko kuma ya gane cewa Allah shi ke yin komai ba tattali ba ne ke sa a ci nasara ba rauni na mayaƙa ba ne ke sa a samu hazima a samu karaya wajen yaƙi Allah ya aikata wannan ne liyahlika man halaka an bayyana don wanda zai hallaka ya hallaka akan hujja albayyinatu shine hujja wadda take a fili wadda ba ta da duhu wa yahya man hayya li yahlika an karanta li yuhlaka wa yahya man hayya an karanta haka haka hafsu yake karantawa wa yahya man hayya an bayyana dan wanda zai hallaka ya hallaka da hujja wanda kuma zai rayu ya rayu da hujja hallaka da ake nufi ana nufin ya zama da mutum ya bar hanya Allah ana ce mashi hallaka don haka aisha radiyallahu anha a hadithul ifki ta ce wanda ya hallaka cikin sha'anina sai ya hallaka mutuwa ma ana ce mata hallaka aslin halaka shi ne ya mutu ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك هل لو كتند النبي يوسف يرسو kenan shi ne ake ce mahallaka aslan mutuwa to amma nan ana ɗaukan wanda yake ba kan hanya ba kafiri sai a maida shi matsayin matacce kamar yadda wata aya ta ce awaman kana maitan فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها أنها أه؟ ليس بخارج منها أو من كان ميتا wanda ya zamo yana matacce ba ana nufin wanda aka sa kabari ba ana nufin wanda ya zamo akan jahilci akan kafirci bai musulunta ba wannan ko da ana ganin yana motsi yana da rai matsayin shi matacce ne saboda rayuwa ita ce rayuwa ta addini ita ce rayuwa wadda za a yadda a kan bin Allah da ma'aiki in ba ita ba ce ita daidai take da mutuwa kenan da haka aka ce ya halika man halaka an bayyana don wanda zai bata akan kafirci ya bata akan kafirci tare da hujja wa yahya man hayya kuma wanda zai rayu akan imani ya rayu akan imani an bayyana akan hujja wa inna allaha la sami'un alim Allah madaukakin sarki tabbas mai ji ne alimun masani ne mai ji ne ga dukkan abin da za a faɗa masani ne da dukkan halaye duk abin da mutum zai faɗa a ɓoye yake a bayyana yake waswasi ne a zuciyar shi Allah madaukakin sarki ya san abin da kowa ke kullawa sami'un mai ji ne ga dukkan maganganu wanda aka furta ma da wanda ba a furta ba alimun masani ne da ababen da ake tsarawa
إذ يريكهم الله في منامك قليلاً ولو أراتهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور
الله مدعوك سركيتي إذ يريكهم الله في منامك قليلا كأنبتا مصر ka tunatar da su idhirika humullahu fi manamika qalilan lokacin da Allah ke gwada maka su wannan kafirai na Qurayshawa yana gwada maka su ɗan kaɗan walau arakahum kathiran lafashiltum da Allah zai gwada maka su akan yawa wanda suke akan shi na cewa mutum dubu ne ko kuna ɗari uku lafashiltum da kun kasa wala tanaza'tum fil amri da kun rinka jayayya ya junan ku wasu su ce aje an yaki da su wasu su ce kai sun fi mu yaba mu koma gida walakin nan ma sallam sai dai Allah madaukakin sarki ya kubutar da sahabbai da muminai daga su fada yin haka din innahu lalle tabbas shi Allah madaukakin sarki alimun bi dhati sudur Allah masani ne ga ababen da ke cikin zukata. Idh yurikahum Allahu fi manamika qalilan wa law arakahum kathiran la fashiltum. Ka tuna masu lokacin da Allah ke nuna maka su kafiran nan a cikin bacci suna ɗan kaɗan. Kenan wannan ke nuna maka mafarki wani abu ne na daban yanzu annabi ne ke yin mafarki fa gashi kafirai ya ga su ɗan kaɗan su kuma suna da yawa da za a ce ka fasarta wannan kaka za ka cewa kamun abin ya faru a ga yawan kafiran za ka iya ba da fasara da cewa ‘yan kaɗan ne to gashi kuma masu yawa ne don haka mafarki yana zuwa wani lokaci da kishiya abin da yake watsaye ne don haka fasarta shi ko da yake wasu malamai suna yi akwai ganganci a ciki saboda baka san menene ba ga abu ka gani kaɗan kuma da yawa ne kenan a nan abin da ka gani ko a bacci zai iya zamowa kishiye shi ne a watsaye Na haka karkata zuwa tafsiri na mafarki abu ne wanda ya kamata mutane su nisance shi abubakar radiyallahu anhu kamar yadda muka yi bayani ya fasarta mafarki zamanin annabi annabi ya ce ka kamo wasu ka kuskure ma wasu to kai da ba abubakar ba wanda ma baka da basira in ka zo ka fasarta kaka al'amarin ya kasance idh yurikahum Allahu fi manamika qalilan mafarki na annabawa gaskiya ne sai dai bayan da suka gani din ba dole ne ya zama abinda suka gani shine waqi'i nan ga annabi ya ga wani abu kadan kuma da yawa ne walau arakahum kathiran la fashil jumla Allah zai nuna ma annabi kafiran nan da adadin su da yawan su la fashiltum da ku sahabban annabi da kun yi fashal shi ne da kun kasa ka nemi yin abu ka kasa yin shi shi ne ake ce fashal lafashiltum da kun kasa wala kana za'atun bil amri da kun rinka jayayya a cikin lamarin wasu su ce a je a yi wasu su ce ka a yi walakin nan ba sallam Allah da ya kubutar da sahabbai daga yin haka din innahu alimun bi dhati sudur dan Allah ya san abin da ke cikin zukata ya san inda za su gasu da yawa ɗin ƙaƙa za su yi inda za su gasu kaɗan kuma ƙaƙa za su yi
وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور
Allah maɗaukakin sarki ya ce wa idh yurikumuhum ka ƙara ambata masu lokacin da Allah ke gwada maku su su kafiran kenan idil taqaitum lokacin da kuka haɗu da su fi ayunikum qalilan sai ya gwada maku su kafiran nan yan tsirarin mutane ne yan kaɗan ne wa yuqallilukum fi ayunihim sai Allah ya sa ya karanta yawanku cikin idanunsu su rinka ganin 'yan kwarorin mutane ne liyaqdi Allahu amran kana maf'ula dan Allah madaukakin sarki dai ya zartar da wani lamari ya hukunta wani lamari wanda Allah ya yi nufin wannan al'amarin ya kasance malamai suka ce shin wannan aya ta gaban nan maimaici akan waccan aya ta baya waccan ta ce idiri ka hukumullahu fi manamika qalila kenan wannan malamai suka ce wannan gani ne na cikin bacci wanda Allah ya gwada ma annabi sallallahu alaihi wa sallam amma wannan nabiyun wa id yurikumuhum idil taqaytum fi ayunikum qad fi ayuni id yurikumuhum idil taqaytum fi ayunikum qalilan wa yuqallilukum fi ayunihim kenan wannan lokacin da aka haɗu ne Allah maɗaukakin sarki sai rinka gwada masu yuri kumuhum izil taqaytum fi ayunikum qalilan sai Allah yana gwada maku su kafiran nan yan kaɗan ne Abdullahi ibn Mas'ud ya ce har sai da muka kai muna cewa wai su saba'in ne wani ya ce a su ɗari ne Allahu akbar saboda ƙaranci da aka masu mutum dubu fa mutum dubu abdullahi ibn mas'ud ya ce wai sun kai saba'in wani ya ce a'a su ɗari ne wa yuqallibukum fi a'yunihim Allah kuma yake karantar da yawan ku a cikin idan su kafirai din in ka kalli wannan labari za ka ga cewa al-mantiq yaqtadi in ya zama na sahabban annabi Allah ya nuna ma sahabbai wannan kafiran tare da yawansu ya nuna masu ‘yan kaɗan ne don su samu ƙarfin gwiwa ba za su sare ba to abin da ya kamata in Allah zai nuna ma kafirai annabi da wanda ke tare da shi kamata ya nuna masu su masu yawa saboda su sare haka ne ake iya tunane na farko to amma ta kaka Allah madaukakin sarki kuma sai ya karantar da yawan muminai ga idan kafirai din suna ganin wannan ƴan ƙwarorin mutane da yanzu za mu kare da su menene hikima da Allah bai sa kafirai su rinka ganin muminai da mugun yawa ba don su sare malamai suka ce saboda kassi tattali kassi tanadi saboda in kare da mutum ko cikakken tanadi ma ba za ka yi mashi ba kenan kana suna ganin wannan shirbimatun qalilun wasu yan mutane ne yan kaɗan ba za su tsaya ma su ɓata lokaci ba wajen yi masu tanadi wanda ya kamata shi yasa Allah ya maida su yan kaɗan don su rena adadinsu to shi kuma maki suka ce idan kana aduwuka namla falata namla wai in makiyinka tururuwa ne falata namlahu kakka yi mashi barci kenan kakka in a ce tururuwa ce wannan makiyarka falata nan lahu kaga wannan shine ake ce ma menene a wajen bangaren balaga jinas kaga idan kana aduka namlatun sai su ce namla saboda ba su tsayawa akan mutaharrik falata namlahu katkan yi mashi bacci sai a ce falata namla shi ma saboda katsin tsaye akan mota hannu kenan allah maɗaukakin sarki ya rinka karamta mumine ga idan kafirai saboda katsu ma ba su kula ta shiri to kuma da suka yi hakan sai al'amarin ya zo saɓanin abin da suke nufi wasu malaman suka ce a'a allah ya so ya nuna ma mutane mu'jiza ne kenan don a nuna maka fi'atun qalilatun ghalabat fi'atan kathira kenan ga al'umma jama'a wanda suke yan kaɗan ga su sunin jayi jama'a wanda suke masu yawa wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdi Allahu amran kana maf'ula dan Allah ya hukunta wani hukunci wanda yake abin aikatawa Allah ya yi nufin ya zartar da hakan don haka ya kawo wannan kama a ga waɗancan kaɗan a ga waɗannan da yawa wannan duka yana nuna maka Allah yana aikata abin da yake so yanzu lokacin da kafiran nan suke ganin mominai kaɗan mominan su rinka ganin kafiran kaɗan shi me ya faru adadi ne ya rage ko idan ne ba su gani da kyau ko kuma ƙaƙa aka yi wannan Allah shi kadai ya sanya da ya shirya wannan al'amari ya zo a haka ba walakin li yaqdi Allahu amran kana maf'ula wa ila Allah turja'ul umur
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين
ويقلدكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور zuwa ga Allah dukkan al'amurra ake maida su dukkan al'amurra suna koma ma Allah ne kenan ba wai tanadi ba ne da ƙarfi da ƙoƙari da yawa shi ke sa a ci nasara a'a nasara Allah ke bada ta in ya ga dama ya ba masu yawa in ya ga dama ya ba basu wanda suke kaɗan al'amari dukka ana maida shi zuwa ga Allah ne ya ayyuhal ladina amanu sai Allah madaukakin sarki yace ya ku waɗanda kika yi imani idza laqitum fi'atan fathbutu in kuka hadu da rindina ta yaki a waccan sura yace falatu walluhumul adba kar ku juya ku ba da baya kuna gudu nan kuma aya tace idza laqitum fi'atan fathbutu in kuka haɗu da rindina na yaƙi fasbutu ku tabbata wadkurullaha kathiran la'allakum tuflihun ku ambaci Allah ambato wanda yake mai yawa la'allakum tuflihun dan ku rabauta ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan ya ku waɗanda kuka yi imani in kuka haɗu da rindina ta yaƙi fasbutu ku tabbata banda gudu duk wanda ya gudu Allah cewa wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah duk wanda ya bada baya ya ruga in dai ba yana nufin ya je ƙara shiri ne ba yayi ko kuma ya je ya shiga cikin yan uwan shi musulmi to wannan zai komo da fushin Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkuru Allaha kathiran la'allakum tuflihun ku ambaci Allah da yawa dan ku rabauta ina alaka tsakanin tabbatuwa lokacin da aka haɗu da kafirai da kuma ambatan Allah shi ambatan Allah tabaraka wa ta'ala da addu'a da kuma mai da lamari zuwa gare shi abu ne wanda ke kawo cin nasara ko annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da abu jahalin yake can yana kori ana cewa koma dukiyarku ta tsira ya ce ina ai sai mun gwada masu mumu ne a wannan lokacin da annabi ya rinka addu'a sai da ya kai mayafin shi yana faduwa daga gare shi wancan auliya shefan ne su iblisu kawai suka sa gaba wannan kuma allah ya sa gaba don haka waɗancan suke ganin ƙarfinsu ya kai su sun isa annabi da wanda ke tare da shi ba bakin komai yake ba shi kuma annabin sai ya mai da labari zuwa ga Allah ya rinka addu'a ya rinka addu'a kuma sai ya zama na wannan rindina wadda ke yan kaɗan darin jayi rindina wadda take mai yawa wannan ke nuna tasiri na addu'a walid da'awati ta'thirun balighun wa qad yanfihi ashabul balal addu'a tana da tasiri mai girma wanda abinda ba ka tsammani sai ya iya kasancewa idza laqitum alladhina ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu in kuka hadu da runduna ta makiya kafirai fathbutu ku tabbata ta kuruka an hana gudu a wajen yaki gudu a wajen yaki yana daga cikin alkaba'ir a haɗu da makiya kai ka tsaye rikiki haramun ne a musulunci sai dai in ya zama na rinduna wadda kuka haɗu da ita ta fi ƙarfinku linkin ba linkin to a wannan lokaci ya halitta ku iya tsere kiwa saboda Khalid bin Walid lokacin da aka kashe waɗanda ke rike da tuta ta musulunci a wani yaƙi Khalid bin Walid shi ya tsere da rinduna na musulmi saboda sun haɗu da adadi wanda ba su iya fuskantar shi wajen yaƙi to in aka haɗu da irin wannan ba laifi amma in ba haka ba Allah ya wasafa ba mu me ya kamata in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn wa in yakum minkum mi'atun yaghlibu alfan min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun al'ana khaffafa Allahu ankum wa 'alima anna fiikum dha'fa فإن تكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم مئة يغلب ألفين بإذن الله sai zama na mutum an a ƙarshe duk kowane mutum guda zai iya tunkarar mutum biyu to in ba wannan ba gudu yana daga cikin manya-manyan kaba'ir wadkurun laha kafiran to in kuma kuka haɗin ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihun dan ku rabauta kaga tsari na musulunci kenan lokacin da ake horar da soji to ana hada shi da Allah ne ba bukaci ake da ya rabu da Allah ba to amma in ga kalliyan da ake horar da soji a yanzu za ka ga raba su da Allah ake yi ba haɗa su da Allah ake yi ba kai da za a turawa wajen mutuwa ta ƙaƙale za a hana ka sallah wani lokaci wajen wata guda wani lokaci wani adadin kwanaki kai da za a turawa wajen mutuwa ta ƙaƙale za a hana ka yin azumi kai kuma ba matafiyi ba kai da za a tura wajen mutuwa ta kaka za a yi maka wasu ababe wanda za su raba ka da Allah in ba jahilci na mutane ba kenan kamata yayi wanda za a turawa wajen mutuwa a mai shiri na gaske na haduwa da Allah don haka in ma dai wannan shi zai zama ƙarshen zama sai mun yi bayani akan abin da muke ji mu dai ba mu je wajen inda ake horon soji ba amma dai ana kawo mu labari na hana su yin sallah wani lokaci hana su yin azumi ba tare da zarura ba akwai horo wanda ana iya a ba su suna da azuminsu ana iya barin su su je su yi sallah akan lokaci sannan wannan a fili saba ma addini ne a hana mutane su yi sallah a lokacin sallah ko ma a hana su sallar gaba ɗaya wannan bai halitta wai dan ana horar da su a matsayin soji sannan azumi in ana buƙaci da aje shi wannan barura ne amma in ba a buƙaci da aje shi ko da a gudda wannan horar ne zuwa wani lokaci shi ne wajibi in waɗanda suka koya ma sojoji tsari na wannan ba musulmi ba ne to mu ƙasashe wanda aka zo mu wanda ake horar da sojoji na mu musulmi ne don mene ne za a ɗaukar wani abu wanda yake ba na musulmi ba a zo a ɗabbaka shi a aikata shi ga musulmi ku ji wani abu na daban yanzu nan da za a ce soji zai zo wanda ake son a barraba ana iya a koya mashi komi wanda zai ba shi ƙarfi a sa shi ya ruga ya hau abu kaza ya yi tsalle ya hau abu kaza yanda in yana yin haka nan wannan zai mai sauƙi in lokacin amfani da wannan abu ya zo zai yi amfani da shi to amma kun san bai halitta shugaba cikin sozawa ya zagi wani wanda yake ƙasa gare shi zagi haramun ne sai da wani dalili haka kawai saboda ka wulakanta shi bai halitta ka zage shi to balle ka tofa mashi miyau to balle ka yi mashi wani abu wanda yake wulakanci ne wai sai a sa shi cikin tsari na horar da soji wannan bai daga cikin tsari na horar da soji in ka wulakanta dan uwanka musulmi ko da kana saman kan shi to sai Allah ya kama ka akan wannan wulakanci da ka yi mashi in ka mare shi ba sanadiyyar komai sai Allah ya saka mashi bai daga cikin horar da shi kamare shi in ka sa shi wani abun da bai da amfani wajen horar da shi don kawai ya sha wahala shi ma sai Allah ya saka mashi don haka in aka zo horar da soji ana horar da su ne kurum akan abin da zai ƙara ƙarfinsu ya amfanar da su ba abin da zai zamo a wulakanta su ba a zudda masu karama sai sun gane cewa su wulakantattu ne wulakanta musulmi haramun ne an gane ko to don haka ya kamata yadda Allah ya sa kusan muka nisanci a zana mamu abin da za mu yi to ya kamata kuma ababen da muke yi a da sai a zo a tambayi malamai wuri kaza me ya kamata a yi wuri kaza me ya kamata a bari tsari kaza ana tafiyar da shi akan kaza da kaza da kaza menene addini ya ce a yi haka ya kamata a yi sai kaga in ana tafiyar da al'amurra suna kyau amma duk lokacin da aka koya ma sojojinmu lalacewa barin sallah rashin kula da addini billahi alladhi la ilaha illa huwa in suka tafi akan haka to za a yi ta samun sabanin abin da ake bukata ne gwargwadon rike Allah gwargwadon yadda Allah maɗaukacin sarki zai zamo yana tare da kowane sojoji ne. Mene ne aiki cewa? Tsoro kake ji Allah rama kuma.
Fasbitu wanku Allah kafiran la'allahu.
Kai ina tsammanin ba su zuwa su kama maka rai. Gaskiya ce su ma kuma sun sani. da haka ban tsammanin wani zai zo ya ce kama mu amma ka kama mu ka aikin banza ba ko ba yan siyasa ba ne eh menene ayat ka kama ka wata Fasbutu wankurullaha kafiran.
ya Allah ya ce fasbutu in kuka haɗu da ka- eh, kafirai makiya ku tabbata ka kulugo in kuka haɗu da 'yan ta'adda wanda ke neman su rikita ƙasarku su ci ku mutunci su sa a kasa zaman lafiya shi ma ku tabbata ka kulugo wannan ababe da ake gayi na yaƙi na musulunci sojojinmu wanda ke tafiya yaƙan waɗanda suke 'yan ta'adda dukkan waɗannan yanzu ku alaihi kenan waɗannan jihadi suke yi in aka zo aka kashe su sun yi shahada in suka kashe kuma sun ci nasara to don haka in aka haɗu da su ba magana gudu a tabbata sannan kuma sai a rike Allah wazkurullaha kathiran la'allakum tuflihun ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihun dan ku rabauta menene ake ce ma alfala rabauta shine abinda kake so ka same shi abinda kake tsoro kuma ya zama da ka kukuta daga bare shi ka tsere ma abinda kake tsoro ka samu abinda kake so ka samu shine ake ce ma alfala wadhkuru allaha kathiran la'allakum tuflihun ku ambaci Allah da yawa dan ku rabauta wa ati'u allaha wa rasulahu ku bi Allah ku bi ma'aiki kaji kuma ko Na'am.
kuma tsayawa dai kan hanya Allah din ku bi Allah ku bi ma'aiki wala tanaza'u kan ku rinka jayayya sojoji ne na yaƙi ko da akwai wani abu wanda bai birge ka ba in aka ce a tsara abu kaza a yi abu kaza bi kuna da shugaba wanda ke tafiyar da al'amurra abin da ya kamata kurum a rinka diban menene zai gyara amma jayayya ba ta kuma ce don haka malaman musulunci wasu ababe ma suka hana a yi su lokacin da aka tafi wajen yaƙi kamar tsaida da haddi wani ya yi wani laifi a tsaida mashi haddi lokacin da ake can wajen yaƙi suka ce a'a a bari har a zo gida saboda aka tsaida mashi haddi yana iya ya fasata dangi da ke tare da shi su fasata maimakon yaƙin ya zamo tsakanin musulmi da arna sai zama tsakanin musulmin suna cin junansu to daga inda musulmi suka fara cin junansu kuma kafirai sai su kwanta su yi bacci sun ci nasara wala tanaza'u فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله كبي الله da ma'aiki bin Allah da ma'aiki shine zai ba da cin nasara saba ma Allah da ma'aiki shi ke kawo hazima a samu karaya annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa ju'ila dhull an sanya kaskanci ala man khalafa amri akan wanda ya saba ma umarni na ku diba Uhud ba Uhud sai da aka kashe manya-manyan sahabbai annabi sallallahu alaihi wa sallama aka rotsa shi aka karya mashi haƙora ba dan komi ba kawai saboda annabi ya aje su wani wuri ya ce ko da kun ga ana warce mu ku bar wannan wurin wanda na ajiye lokacin da sahabbai suka ga an ci nasara kan kafirai sai suka yi ruhu suka bar inda annabi ya ce kas su bari suka je kwasan abin da kafirai suka bari na ganima a wancan lokacin khalid ibn walid ƙwararren yakin nan wanda ya taimaka wa musulunci sosai lokacin bai musulunta ba yana ganin sun bar wannan wurin shi sai kewayo ya maye wurin da suke wannan shi yasa aka samu tangarɗa wadda aka samu a Uhud to Allah madaukakin sarki yace kar ku maimaita irin wannan duk abin da addinin musulunci bai san shi ku sojoji ku yi kokari ku aje shi kuna fuskantar mutuwa bin Allah da ma'aiki shi ke sa a ci nasara barin abin da Allah ya ce da ma'aiki ya ce shi ke za a samu karaya wa afi'un Allah wa rasulahu wa la tanazahu kakurin jayayya da junanku fatafshalu sai ku kasa wa tadhhab rihukum sai karfinku ya tafi wasbiru inna Allah ma'as sabirin in kuka haɗu da kafirai ku yi haƙuri Allah madaukakin sarki yana tare da masu haƙuri in kuna jin raɗaɗin bibiyarsu kafirai ne ‘yan ta'adda ne wannan wahala da kuke sha Allah ya ce in ta kuru ta'alamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'alamuna wahala da kuke sha su ma wannan kafirai ko ‘yan ta'adda suna jin wannan wahala irin yadda kuke ji don me za su daurewa su kuma suna akan barna ko kuma da ke gan gaskiya ba za ku iya ku daure ba kamata ya ku fi daurewa saboda in aka kashe ku ba aikin banza kuka yi ba shahada kuka yi su in aka kashe su sun mutu ne akan mugun abu wanda Allah maɗaukakin sarki kuma zai hasaba su a lahira akan abin da suka yi kenan menene wasbiru inna Allah ma'as sabirin ku yi haƙuri akan abin da za ku sha na wahala da kisa da yanka da tsara Allah maɗaukakin sarki yana tare da masu haƙuri ya yi hallabi da amonu idan na fitan fi a tambar hoto wasu kurun ba ka jaziran la'allakun tafiho ƙwafi Allah wa rasulahu wa la ta naza'u kakkurin ka jayayya fatamshalu sai ku samu kasawa sai ku samu rairaicewa ɗaiɗaicewa فتفشلوا وتذهب ريحكم ريح ألم سكتي abinda ake nufi nan ƙarfin ku wasu malaman suka ce a'a ai in Allah madaukakin sarki zai halakar da ko kafirai ne ai ana halakar da su wani lokaci da iska din lokacin ghazwatu al-khandaq yaya aka yi mutane ne kamar dubu goma suka zo suka kewaye madina annabi sai da ya kai yana gina kwalbati don ya kare madina a ƙarshe yaya Allah ya yi Allah ya ce fa'arsanna alaihim rihan wa junudan lam rauha. sai muka turo masu da wani irin iska da wata rindina ta yaki wanda ba ku ganin ta wa kana Allahu bima ta'maluna basira Allah ya san abin da kuke aikatawa kenan iska ne ya rungo da tuka ne wanda suke amfani da su wajen dafa abinci da wasu sauran kayayyakin ya rinka ɗiba kayan yana bugun su da shi a ƙarshe wa kafa Allahu al-mu'minina al-qital to wasu malaman suka ce abin da ake nufi da arrih nan ne ya ana nufin irin wannan wanda yake na hallaka kafirai in za a hallaka kafiri za a turo iska ne falamma ra'awhu mutanen annabi hud kenan falamma ra'awhu aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha aridun mumdiruna lokacin da suka ga hadari gaba gare su suka ce wannan hadari ne wanda zai mu ruwa Allah ya ce bal huwa masta'jantum bihi abinda kuke neman gaugautowar shi ne na azaba shi ne Allah ya zo da shi rihon fiha azabun alim iska ne wanda yake dauke da azaba mai raɗaɗi a cikin shi wasu malaman suka ce wata da habari hukum ana nufin iskan wanda Allah zai taimaka maku da shi sai ya taimar ku in ya zama kuna jayayya ko kuma wasu suka ce nusra taimako wanda Allah zai baku sai ya zama da ya tafi ya bar ku dukkan shi an masarta ne hukum da shi wasbiru ku yi haƙuri inna Allah ma'as sabirin Allah yana tare da masu haƙuri
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط
Allah madaukakin sarki yace haka ya kamata ku mu'minai ku kasance wa atiyu Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin ku bi Allah da ma'aiki ka ku yi jayayya dan ka ku samu kasawa ku yi hakuri Allah yana tare da masu hakuri Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ash-shaja'atu sabru sa'a sadaukantaka shine haƙuri na ɗan lokaci kaɗan ne abinda ke bambanta sadauki da wanda ba sadauki ba haƙuri ana hakaituwa daga antara wannan sadaukin nan wanda ya shahara a cikin larabawa suka ce kaka aka yi ka zamo sadauki ya ce ba na hannunka in baka nawa a ciza ya ɗauki hannun wancan ya sa bakin shi shi ma ya sa nashi bakin shi kowa ya ciza can sai wancan ya saki ya ce to da baka saki ba ni zan saki kenan ƙarfin hali na fika haƙuri na fika shi ya sa na zamo an tara da kake jin ana fana kenan ashaja'atu sadaukantaka shine sabru sa'a واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم كبك زمو كما ودن دسك فتتك جدا جنسو بطرا سنا ما سوكين قسكيا سنا ما سجرمان كي ورئاء الناس سبو درية متاني su kwaso abinci su kwaso raƙuma su zo a ce za a cashewa a yi rawa irin yadda abu jahalin ya rinka nuna masu ku musulmi kar ku zama irin haka kuna daiji ko har yanzu ana nuna maka kaka tsari na soji ya kamata ya zamo akan musulunci kar ku zamo irin su wanda suka fito bafaran suna masu girman kai suna nuna sun isa wari'a nasi suna yi ba mutane riya wa yasudduna an sabilillah kuma suna kange mutane daga hanyar Allah kenan ba a hana wani ya je yi sallah lokacin sallah ba a hana wani mai azumi ya yi azumi wannan yana daga cikin saddu an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit Allah madaukakin sarki ilimin shi ya kewaye ababen da suke aikatawa gaba daya Allah ya san komi da komi kamun ka aikata abin da za ka aikatawa Allah ya san tunaninka kamun aikata abin da za ka aikatawa don haka sai ka aikata alkhairi dan Allah yara alam ya'lam bi anna Allah yara shi dan adam bai san cewa Allah yana ganin shi ba yaya menene menene aka tsaya wallahi wallahu bima ya'maluna muhit sai mu tashi wa izayyana lahum ash-shaytan anan ya kamata mu dakata sai gobe in Allah ya yi rai kama naltaqi nastawdi'u Allah dinakum wa amanatikum wa khawatim a'malikum ala khairin naltaqi subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk والحمد لله رب العالمين